والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta juma'a ya goma sha shida ga watan al-muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun haɗa wannan majalisi ci gaba da darasin da muke yi na jin fassara na ma'anonin alkur'ani mai girma cikin wannan littafin na raddul azhani ila ma'anar alkur'an na shek abubakar muhammad bin rahimahullah muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka yau za mu tashi farkon suratul a'raf a muna ƙara yin ta'aziyya ma junanmu na rashin ɗaya daga cikin dattawa na wannan majalisi wanda har yanzu muna jijjibin rabuwa da shi shine Alhaji Usman Mamman Kwanji wanda yanzu sama da mako kenan Allah ya masa rasuwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa kurakuransa Allah ya amshi kyawawan ayyukansa duk lokacin da ake karatu duk da yanayi da yake ciki na rashin lafiya za ka gan shi ya zauna ta windo ana karatu baya ciki amma ana ido hudu da shi muna roƙon Allah ta'ala ya sanya jinyar da ya yi ta zamanto masa kafara ko kuma Allah ta'ala ya kyautata namu karshen haka nan dai da ɗaya da ɗaya wannan yana tafiya wannan yana tafiya har wata ran ƙura'ar ta iso kanmu mu ma mu tafi waɗansu su tafi sai ya zamanto wani zamani ya zo inda mu ɗin duk ba ma nan wasu ne suka maye kaga istikhlafi kenan muna roƙon Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe suratul a'raf ayatuha bi'atan wa tisfun ko ko bi'atan wa sitta nazalat ba'da sad fa hiya kabaqi suwar al-makkiyah biwajhin 'amin تعالج مواضيع العقيدة مواضيع العقيدة ko a ce mawazi al'aƙida ayoyin ɗari biyu ne da shida ita wannan sura ta sauka ne bayan da aka saukar da suratu sa'ad kuma ita wannan sura ita ma kamar sauran surori ne da aka saukar a makka biwajihin amin tu'aliju mawadi al'aqida in ka ɗauke ta na fuska gama gari wato a dunkulanta kenan ita ma tana magance abubuwa da aka samu ne na tasgaro a cikin lamarin aƙida kuma ta iya yiwuwa akwai ɗaiɗaikon ayoyi waɗanda su kuma suke magana akan wata matsalar daban amma haka jumlatan ita ma tana magana ne a kayan aƙida kamar yadda dukkan saurorin surorin makka suke wa mawdu'a har wa isi huwa inzaru man yatawallawna ghayra Allah babban abin karantarwa ta shine gargade ga waɗanda suke jibintan wani Allah ma'ana wanda suke bauta ma wani Allah bi halakin duniya wa zabil akhirah a musu gargaɗi cewa za su halaka nan duniya kuma azabar lahira za ta same su wa annal haqqa wal batila da'iman fi sara'in kuma a bayyana cewa da gaskiya da ƙarya fa kullun cikin kokawa suke fa bada'at suratul karima limaqasidiha bi bayani azamatil kitab don haka ita wannan sura mai daraja sai ta fara a bisa manufofinta wato da bayanin girman shi wannan littafi na alkur'ani wal wa'adi bi taysirihi ta'ala ala nabi sallallahu alaihi wa sallam li yuballigha da'awata lin nas kuma ya bayanin wa'adin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi bi taysirihi cewa zai sauƙaƙa shi wannan littafi alan nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam li yuballiga da'awata linnas don ya isar da kira ga mutane walaffatatil anzara ila ni'matin ila ni'mati khalqihim min abin wahid kuma sai aka juyar da dubi zuwa ga ni'imar da Allah ta'ala yayi ma su ƴan adam yadda ya halicce su daga uba guda daya duka nasaba ta kowa ta koma zuwa ga uba ne daya wa ila takrimin lahi li hadha nau'il insani da kuma bayanin girmamawa da Allah ta'ala yayi ma wannan nau'i na dan adam thumma hadharat min kaidi shaytan sannan sai sura kuma ta yi gargadi dangane da kaidi na shaytan a kiyaye shi wa afabati suratu fi qisasil anbiya sai kuma surar ta kwararo kissoshi wato na annabawa wa qad istaghraqa hadha al-qisasu akthara min nisfiha har ma sai zamanto waɗannan kissoshi na annabawa sun nutsar da sama da rabin ita wannan sura ma'ana su talankwame sama da rabin sura bayanai kuma wani abu kullum muna nanatawa kamar yadda muka sani kissoshi a cikin alkur'ani ba labarai ba ne shi yasa ake ce da su kisas ana kawo su ne lil'ibar don a samu lura don haka ba labarai ba ne kawai da za a kaya maka kaji labari shi yasa ka kalla ka ga an kawo maka bayani cikakkensa sai dai a gutsuro maka wani bangare wanda shi ne ake so a nusar da kai akan wani mawdu'i guda to haka kisoshi suke zuwa cikin alkur'ani وقد ساقت لنا السورة ما دار بين الأنبياء وأقوامهم ita wannan sura sai ta kwararo wato abin da ya gudana tsakanin annabawa da mutanensu wasajjalati suratu jaza'al mukaththibina bi amrillahi kuma sura sai ta nade bayani na sakamakon waɗanda suke karyatawa game da umarnin Allah al-kharijina ala da'awati rusulihim wa hidayatihim waɗanda suke ficewa daga da'awar da manzanninsu suka yi suke ficewa daga shiryar da manzanninsu suka zo da ita thumma khallasat suratu ila mau'izatil mushrikin sannan kuma sai ita sura sai take banta zuwa ga yin wa'azi ga mushrikai kaifa baddalul hanifiyya yadda har suka yi garajen canji addini wanda yake na kadaita Allah shine al-hanifiyya وتقلدوا الشركة هم سكت أنفر لشركة وند سكت آدع وضرب لهم مثلا سورة سيتبقى موسى مسالي أمن آتاه الله الآيات فوسوس له الشيطان دنغنا دواني وند الشيطان wato aka bashi ayoyin Allah ma'ana ya sami ilimi fa waswasa lahu shaitan amma sai shaitan ya masa waswasi a zuciya ya taɓar da shi fansalaka anil huda don haka sai salube daga shari'a ya zan bai aiki da iliminsa ba khatamati suratu bi ithbati tauhid kana sai surar ta sake juyowa ta cika ce da tabbatar da mas'ala ta tauhidi wa tahakkumi biman abadu ma la yadur wa la yanfa'u kuma aka yi zargi na ba'a ga waɗanda suka yi bauta ma abin da baya cutar da su baya amfanar da su min hajarin wasu na bauta ma wato duwatsu da suka sassaka wa asnamin da gumaka wa asnamin ittakhadhuha shuraka ma Allah da sauran gumakan da suka rika wai ababen tarayya ne ga Allah subhanahu wataala wa huwa jalla wa ala wahdahu alhali Allah madaukaki shi kadai ne allazi khalaqahum wanda ya halicce su wa ya'lamu mutakallabahum wa mathwahum kuma shine yake sanin inda suke jujjuyawa ma'ana inda suke fantsama kenan da kuma makomarsu Allah shi ne ya sani mutakallabahu wa matsuwahu Allah ya datar da mu malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين
surar ta fara da huruful muqatta'a alif lam mim sad Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah ya san me yake nufi da irin waɗannan haruffa wasu malamai suka ce wannan dalili ne da Qur'ani ke nuna cewa ai shi alƙur'ani wato murakkabun ne anil hurufi wal kalimat wasu malamin tauhidi suka faɗa haka domin yin raddi ga waɗanda suke inkarin haka wasu malamai suka ce waɗannan Allah ta'ala ya kawo su ne ala sabilil ijaz wato don a nuna gazawar ƙuraishawa da suka yi ƙaryata alƙur'ani suka ce launa sha'u la qulna mithla hadha mu ma inda mun ga dama za mu iya faɗan irin abin da ya faɗan kaddara wasu annabi ne ya kaga qur'ani dan haka mu ma za mu iya faɗa to sai Allah ta'ala yake faɗan irin waɗannan haruffa wanda su duk kokarin su za su duburburce ba san me ma'anar su ba haka ne ko ba san me ake nufi da alif lam mim sad amma Allah ta'ala hakimun ne baya yin abu sai da hikima Allah ya san me waɗannan suke nufi bai kuma bayyana ba don haka aya ce ta alkur'ani kaga wannan sai zamanto ijazun ne ilmi aka yi masu ƙuraishawa da suke da fasaha da balaga har suke bankama to Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik la'annahu lam yarul fi ta'wilha shay'un sarihun min kitabillah ba abin da ya zo shi a cikin littafin Allah da ya nuna ma'anarta duk da waɗansu malaman tafsirin suka yi ƙoƙari wai su faɗi fassara amma kuma dai tsayawa a wannan lafazi na farko shi ne ya fi aw min sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa taqaddama al-kalamu min al-huruf al-muqatta'a min awwal surati al-baqara faraji in shi'ta tawassu'a Allah yace hadha wato kitabun ai ma'ana hadha kitabun ishara ne wannan wani littafi ne unzila ilaika da aka sauka zuwa gare ka khidabul linnabi sallallahu alaihi wasallam ana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine wanda aka saukarwa alqur'ani da haka kafin din nan lamirin annabi kitabun unzila ilaika littafi ne da aka sauka zuwa gare ka fala yakun fi sadrika harajan wani abu da za ku duba kuma malamai sai suka ambaci cewa domin ka tabbatar da cewa waɗannan harufa da Allah ta'ala yake kawowa yana kawo su ne wato ala sabilil ijaz duk lokacin da harufan suka zo sai ga kuma magana qur'ani haka duk a cikin qur'ani inda waɗannan harufa suna zuwa fawatihul suwar ne an samu surori guda 27 waɗannan an fara su da irin wannan harafin to duk inda waɗannan harafin suka zo kuma za a maga magana alif lam mim zalikal kitabu ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب هكذا كغني كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك ليه رحمة ربك إنزال القرآن to don haka duk zaka ga ana saukar da su ne eh zaka ga idan an ambace su to sai ka ji kuma an yi maganan alqur'ani imma mubasharatan ko kuma ayar da take biye Allah ta'ala zai maganan alqur'ani to dan ma Allah ta'ala ce bayan an ce alif lam mim sad kitabun unzila ilayka wani littafi ne da aka sauka zuwa gare ka don haka fala yakun fi sadrika harajun kada ya zamanto akwai wani kunci a cikin kirjinka ai beko minhu game da saukar maka da alqur'ani kar ka samu damuwa qurayshawa suna ta karaita annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaskiya ne aka saukar masa daga ubangiji wannan abin sai yake damunsa yaya mala'ika jibril ya zo masa da sako ya isa da shi ga mutane don a tserar da su daga halaka sannan kuma mutane ƙuraishawa maimakon su gaskata suna ƙareta shi har suna muzanta shi to sai annabi yake damuwa shine har Allah ya ce la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini kana damun kanka ne za ka halakar da kanka la'allaka ba on nafsak ai halikun nafsak yanzu kai za ka halakar da kanka kenan saboda damuwa damuwa ta sanya dukka zamanto ka abin nan Allah ya kuno mu'min saboda ba su zan muminai ba to sai Allah subhanahu wa ta'ala yake rai rashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to nan ma Allah ya ce fala yakun fi sadrika harajun kada ya zamanto wani kunci yana cikin kirjinka minhu game da shi alqur'ani an tuballigahu wato ka ji kunci wajen isar da sakon da yake ciki kar ka ji nauyi shi yasa wani go Allah ya ce fasda bi ma tu'maru wa a'rid anil mushrikin ka tsage abin da aka umarce ka da shi ka rabu da mushrikai duk abin da suke faɗa duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya gaya mafaɗi kawai Allah ce litunzira domin kai gargaɗi da shi wannan litunzira muta'alliqun nabi unzila ailil inzar wato kitabun unzila ilaika litunzira bihi wancan kama an yi itirabi ne domin a rarashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dhikra kuma shi wannan alkur'ani wa'azi ne tafkiratan fadakarwa ne lil mu'minina ga masu imani da shi id humul muntafi'una bihi domin masu imani suke amfana da alkur'ani amma waɗanda ba su da imani su ba sa fa'idanta da qur'ani wala yazidu zalimina illa khasara wa nazil min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu zalimina ko illa khasara to kaga haka lamarin yake shi yasa nan aka ce wa dhikra lil mu'minin mala yace domin su ne suke amfana da shi wa qul lahum kuma ka faɗa musu ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku shine alqur'ani ma'ana ku bi saƙon da Allah ta'ala ya saukar wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bibi baicin Allah awliya a ilaikum min rabbikum ku bi abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya'a kada ku bi baicin Allah waɗansu waliyai a waɗansu majibinta ai la tattakhidhu ghayrahu awliya'a tudiqunahum fi ma'asiyatihi ta'ala kada ku riki wasu majibinta baicin Allah da za ku rika musu biyayya wajen saba ma Allah subhanahu wata'ala domin Allah hakika duk wanda mutum ya jibince shi kowane ne sai ya zamanto ya masa umarni da abin da ya saba mana Allah kuma yana sane sai ya riko na da na wancan da ya jibinta din yaban na Allah kuma yana sane to ya bauta ma wancan haka nan ne zo a cikin kisan Ade ibn Hatimin da'i shi da ya yi addinin Nasraniya Christianity ya musulunta to lokacin da aya ta sauka ta khado ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryama sai rike wato malamansu na yahudawa da malamansu na nasara ababen bauta kuma sai roƙe masihu ɗan maryam ma sai ce a'a bayan ya musulunta ya ce ya manzon Allah ba bauta musu muke yi ba biyayya ake musu wato yana ambata cewa ba bautawa ake yi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fayyace masa abin da ake nufi yace basta muku umarni da abin da ya saba ma linjila kuma ku bi bakwa basta hana ku da abin da injila ta yi umarni kuma ku hannu ku bi nasu yace eh haka na faruwa yace fa tilka ibadatuhum to wannan shine bautar tasu ai to don haka jibintan mutum ana masa biyayya a abinda kuma ana sane ya saba ma Allah amma shi din ake girmamawa dan abi nasa to wannan ya zan an bauta masa shi yasa nan aka yi kashedi wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku riki kada ku bi wato kada ku bi baicin Allah subhanahu wa ta'ala auliya a wasu majibinta da za ku rika musu da'a wajen saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Kalilan ma ta zakaru, kaɗan ne ƙwarai suke wa'aztuwa in ji Allah. Ai, tatta'idun, kalilan kaɗan ne ƙwarai kuke wa'aztuwa, wa fi idiga muta ifil asli fi zal, wa fi kira'atin bi sukuni ha, ma ɗin nan za'ida ne ta'kidil killa. ai kalilan ma ta tazakkaru ne sai ka ce kalilan ma tazakkaru Allah ta'ala ya ce wa kam nawa ne kam din nan khabariya ne wa kam min qaryatin nawa ne a cikin alƙaryoyi ya zo a matsayin maf'uli ma'ana su ne waɗanda aikin ya fada kansu urida ahluha ana nufin mutanen alƙarya wa kam min qaryatin ahlaknaha nawa ne alqarya muka halakar da ita ai ma'ana da yawa aradna ihlakaha wanda muka yi nufin mu halakar da ita fa anzarnaha muka mata gargadi fa abau amma sai mutanen garin suka ki ana nufi mutanen garin ne nawa ne mutanen alqaryu Allah ya halakar amma sai ya kawo shi mujazan tamkar alqarya ce aka halakar kamar da yace واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها to kaga nan ma ana nufin ai mutanen ne mutanen alƙarya nawa ne Allah ya halakar ai da yawa faja'aha ba'suna azabar mu sai ta zakke musu bayatan suna bacci da daddare ahum qa'ilun ko kuma da rana lokacin da suke hutawa suna kailula na'imuna bizahira suna bacci lokacin garji ka san ana garje rana ana hutawa sai bacci ya dauki mutum jiki ya nukusa alqailula inna istirahatu nisfin nahar hutawar da mutum zai yi tsakiyar rana wa illam yakun ma'aha naumun ko da ba ai bacci ba yawanci ya fa kasancewa da bacci ko ka kwanta kai bakam shi ake ce makaidula ai marwatan ja'aha lailan wani lokaci irin azabar Allah tana zuwa musu da daddare wa marwatan naharan wani lokaci kuma za ta zo musu da wuni kaga wannan Allah ta'ala ya bada labarin cewa da yawa daga cikin alƙaryu Allah ta'ala ya halakar da su ko dai da daddare ko kuma da rana bayan ya ambaci cewa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya bayan yayi umarni da cewa abi Allah kawai wajen bauta umarninsa za a bi kada a bi wani daban a jibince shi wajen saba ma Allah kaga aikin da Qurayshawa suke yi kenan a lokacin sabawa annabi kin bin abin da annabi ya zo da shi to da aka musu umarni su rike manzon Allah su yi biyayya ga Allah sai kuma aka biye da ayar kashedi to fa su sani akwai alƙaryu da yawa a gabani da Allah ta'ala ya halakar da su da rana ko da daddare me ya kawo ai ana nuna cewa ƙaryata manzanninsu kaga kenan Allah ta'ala yana ambata musu cewa ƙin bin manzanni riko da wani Allah subhanahu wata'ala yana sabbaba wa mutane azabar Allah ta same su kuma azabar nan za ta iya samun su a kowane lokaci ba sai lokacin da sai kintsa ba zuwa take an awares eh wani ko Allah ta'ala yake musu kashe da afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun afa amina ahlul qura aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makra Allah fala yamanu makra Allah illa al-qawmul khasirun don haka Allah madaukaki yace sun aminta ne mutanen alƙaryu azaban mu ta je musu da daddare suna bacci sun amince ne kamar yadda aka yi wa mutanen annabi lodu kaga suna bacci Allah ya jefa musu azaba bacci suke sai dai su wayi gari kawai a jahannama amma suna bacci suna bacci Allah ta'ala ya sa mala'iku suka yanka iya radios ɗin garin aka yanka shi ƙasar wajen aka yanka ta sai aka ɗere su kamar faifai aka yi sama da su can sama kusa da sama ta ɗaya suna bacci kuma du an cewa annabi annabi lutu shi ya fita da shi da mutanensa sai da aka tafi da su sama sai aka juyo su kuma Allah ya hana su farkawa ake gabar momentum kenan sai aka taho da su aka mata su a position ɗin da aka yanke kuma sai aka dinga musu shelin wa amtarna alaihim hijaratan min sijjin wani guwa kace mambud musawwamatan kowa da alamarsa a jiki kowa da sunansa a jiki an rubuta so shell din da aka bomb din da aka jeho daga cikin jahannama duwar watsun nan kowa da sunansa a jiki kuma shi za ta samu to kaga waɗannan azaba ta same su ne da daddare eh awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan da hantsi kenan hum abu suna cikin wargin su kamar yadda aka yi masaura kenan irin su adawa samudawa da rana kwarai kwatan azabar ta zo ta same su kamar yadda aka yi wa fir'auna yana ji yana gani aka halakar da shi a cikin ruwa ba zai ce a'a ba to irin wannan mutane suke jira a irin ilhadin da ake yi yanzu irin ilhadin da mutane suke yi wallahi dole ne a yi wa'azi kuma dole ne a faɗakar da mutane akan tauhidi dole ne a koya wa mutane haƙƙin Allah subhanahu wata'ala domin a kiyaye ko ba kome su waɗanda za su faɗa sai su faɗa tamkarar da zamu ji a cikin wannan sura can gaba ma'aziratan ila rabbihim ma'aziratan ila rabbikum wa la'allakum tattaqun uzuri ne kai ka riga ka da naka amma a kun mutane suka yi shiru ana ilhadin da ake yi a yanzu ka tobara ba a san Allah ba ba a san girman Allah ba ana faɗan kalamai kaga wani mutum kazami yana faɗan maganar da ya ga dama game da ubangiji kuma yana intisabi zuwa ga musulunci abin mamaki to kaga dole ne a lokacin da mutane suka riƙi wani Allah a matsayin majibinci nasa suke bi sun bar shirye da Allah ya aiko manzansa a ciki da shi a cikin alkur'ani to dole a faɗakar da mutane Allah ta'ala ya ce a halakna hafa ja'aha ba'suna bayatan auhum qa'ilun fama kana da'awahum irin waɗanda suka jira har sai da azabar Allah ta same su a dalilin laifi to fa kiraye kirayen su a lokacin da azaba ta same su if ja'ahum ba'suna a lokacin da azaban mu ta je musu bata zamba illa an qalu face kawai cewa suka ce innakum zalimi mu mun zamanto azzalimai ai zalimi na anfusana bi iradina alal iman suna cewa sun zalunci kayukan su domin sun bijire mai imani ai ba su da abin da za su faɗa sai wannan azabar Allah ta same su a dalilin abin da suke aikatawa to kada a jira irin wannan lokacin Allah ya tsare na'am
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون
Allah ta'ala ya ce falanas alannan ladina ursila ilaihim lalle za mu tambayi waɗanda muka aika zuwa gare su al'ummomi kenan ai al'umma an ijabatihim rusul an sawar da suka yi wa manzanni da me suka ansa musu da gaskatawa ko da karyatawa Allah ce sai mun tambayi al'ummomi da haka sai an tambayi al'ummomi dangane da sakon da aka aike su ma'ana da aka aiko musu kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa yawma yunadihim wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin ranan da Allah ta'ala zai kira al'umomi sai ya ce madha ajabtumul mursalin da me kuka amsa wa manzanni baki ɗaya ne al'umar Allah zai tambaye su al'umar kowane manzo me kuka amsa wa manzanninku da haka Allah zai yi tambaya kafin ta tambaya ɗaiɗai ko fa su al'umma baki ɗaya za a tambaye su da me kuka amsa wa manzanninku wa amalahum fi ma ballagahum wani aiki su mutanen suka yi cikin abin da aka isar musu wala nas'alanna al-mursalina kuma Allah ta'ala ya ce kuma lalle za mu tambayi su ma manzannin za a tambayi al'umomi game da sakon da aka aika musu kuma za a tambayi su ma manzannin anil iblagi dangane da sakon da suka aka aika musu wajen isarwa sun isar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaidar ma Allah bayan da ya shaidar ma al'umma mala'iku suka shaida manzannin ma za a tambaye su wala nas'alannal mursalin Allah maɗaukaki ya faɗa dangane da mutanen annabi Isa alaihi salam ko kuma dangane da gabanin a soma kissan annabi Isa ƙarshen suratul ma'ida yau mai jima'u Allah wa rusula fa yaqulu ma za ujibtu ranar da Allah zai hallara manzanni za yi assemblan ɗin manzanni sai Allah ya ce ma za ujibtu da me aka amsa muku saƙonnin da ko kai da me aka amsa muku saboda ladabi ai manzanni sun san me aka amsa musu da shi in an karyata su sun sani in an gaskanta su sun sani to sai su nasabta abin ga Allah saboda ladabi su ce la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ko kuma sun faɗi haka ne saboda a yayin da suke nan sun ga amsawar da aka musu amma bayan kushewarsu fa watakila ko mutanen sun canja to shi saka wannan ba su sani ba shi yasa suka bada wannan ansa duk malaman tafsirin sun ambata to kaga nan wajen za a yi tambayi manzanni kamar yadda aka tambayi su ma al'umomi ya tabbata cikin hadisi na Imam al-Bukhari daga Sa'id Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuja'u bi nuhin yawmal qiyamati za a zo da annabi Nuhu alaihi salam ba shine farkon manzo ba a ranar alkiyama fa yuqalu lahu sai a ce masa hal ballagta ka isar da sakonka fa yaqulu sai ya ce na'am ya rab na isar da sako ya ubangiji fatus al'ummatuhu sai kuma a tambayi al'ummarsa kaga fassara wannan aya ta zuwa cikin hadisi ko hal ballagakum shin ya isar muku wa yaqulun mutanen annabi nuhu sai su ce ma ja'ana min nadhirin mu ba wani mai gargadi da ya zo mana kaji fa sai su runto su ce mu ba wani mai gargadi da ya zo mana fa yaqulu sai Allah ta'ala ya ce man shuhuduk wa ne suwaye shaidunka ai Allah shine babban shaida ko amma sai tambaya ya ce su wane ne shaidunka fa yaqulu sai annabi nuhu alaihi salam ya ce muhammadun wa ummatuhu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa su ne shaiduna fayuja'a bikum don haka sai a zo da ku fatashhaduna sai ku shaida ai shaida tana na cikin alkur'ani ko wajaje da yawa ga inda Allah ya ambata ya ce ya zo na alfa sanatin illa hamsina ama har ma muddar an gaya maka wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara duka zarf sai da ya amfani shi zarfu zaman da makan duka ba wanda bai amfani kowane usulubi na da'awa sai da ya amfani da shi inni asrartu lahum ya yi a ɓoye ya da'autuhum jihara ya kira su a bayyane ya kira ɗaiɗaikonsu ya kira su a dunkule duk kaga qur'ani ya ba da shaida sun makara a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayar da ke cikin surwatu wato bakara ko wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ƙala sai annabi ya ce adalan don Allah wani lalatacce ne zai ce zai ruko da doron ƙur'ani babu sunnar annabi ai ba zai yiwu ba kaga dai hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya fassara mana yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata qala sai annabi ya ce adalan wato al'umma wacce take mai adalci ko al'umma wacce take matsakaiciya wasatan anan ana nufin mai adalci litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida domin ku zamanto masu shaida ga sauran mutane ko kuma manzon ku ya zamanto mai shaida akan ku yanzu da Allah a cikin wannan hadisi na Imam al-Bukhari hadisin Abu Sa'id al-Khudri riwayar Bukhari ayoyi nawa annabi ya fassara mana na'am ciki wannan hadisin da muka karanta aya nawa aya biyu ya kar fassara mana ko a ayoyi biyu fassara mana ko kaga dai ga wannan wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata sai aka ce qala adalan kaga ya fassara mana ita fassara kuma har ce biyu ya mana nan ya fassara mana kalma sannan ya fassara mana ma'anar ayan application ɗinta kaga fassara har ce biyu ita ta ci fassara biyu sannan kuma ya fassara mana waccan aya ta baya falanas alannan lazina ursila ilaihim walanas alannan mursalin ya yi karin bayani ya ce za a zo da annabi nuhu haka ne ko za a tambaye shi to kaga mu al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama za mu zamanto shaida a kayan dukkan al'ummomin da suka gabata falala ce da allah ya ma wannan al'umma falillahi alhamdu wal minna sun yi shaida ga al'umomi sun yi shaida ga annabawa ma in annabawa sun ƙaryata sai al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ba da shaida ma annabawan to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma shine annabin ƙarshe shi kuma wa zai ba shaida waɗanda al'ummomi za su bai shaida kaga Allah ne mai shaidarsa ko shi saka a hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fahimci da aka saukar masa da aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau an cika muku addinin ku an cika muku dukkan ni'ima an yarda muku musulunci shine tafarkin da za ku yi riko da shi a addini sai ya fahimci cewa assignment ɗinsa ya ƙare don haka lokacin da ya karanta wa mutane aya sai ya nasiha ga mutane ya musu wasiya wasiya mai tsawo wasu suka rike wasu bangare wasu suka rike wani bangare sannan a ƙarshen wasiyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ala hal ballaktu jama'a na isar suka ce ballakta ya rasulullah ka isar ya manzon Allah ya sake tambayan su na isar suka ce ka isar ya manzon Allah na isar suka ce ka isar ya manzon Allah yanzu annabi ya samu shaida ko bai samu ba sai kuma annabi ya daga yatsa sai ya ce Allahumma shahad Allah ka shaida yanzu kaga annabi ya sake ƙarin samun shaida don haka tunda babu wata al'umma da za ta ba da shaida ga annabi annabi ya shaidar da al'ummar tasa za su zamanto su ma shaida ga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka waɗansu sun kai imani za su zama masu shaida ga sakon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar kuma Allah shine babban shaida Allah ka haɗa mu da manzon ka ranar kiyama na'am Allah ta'ala ya ce falanaqussanna alaihim bi ilmin kuma lalle za mu labarta musu duk abin da ya faru zuwan manzannin da yadda suka tarbi manzannin da ilmin kuma a bisa ilimi saboda Allah yana sane linakhbirannahum lanakhbirannahum an ilmin bima fa'alu zamu ba su labari bisa ilimi dangane da abin da suka aikata Allah ce wa makunna ghaibi mu ba mu zan mun fakku ba wato Allah yana halarce da ilminsa ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ذاك الله تعالى يناسني أما دا إلمنسا إن الله بكل شيء عليم to shi yasa nan Allah ya ce wa ma kunna ghaibin ba mu zan waɗanda ba su nan ba ai an iblagir rusuli dangane da isarwan da manzanni suka yi wal'umamil khaliyati fi ma'amilu da kuma al'umai waɗanda suka wofanta cikin abin da suka aikata Allah ta'ala bai zan wanda baya nan ba a'a yana sane da abin da suka aikata falana qussanna alaihim bi ilmi Allah madaukake ya ce wal waznu kuma a wannan rana ta alkiyama ranan da za a yi tambaya bangare biyu ga annabawa da kuma al'umomi Allah ta'ala ce ma'auni shi ne alwaznu ma'auni lil'amali ga ayyuka au lisaha'ifihima ko kuma ga littattafan ayyuka za a aza shi mizanun bi mizanin ko lahu lisanun wa kiffatani mizani ne wanda yana da harce da yake nuna abu kamar yadda mizanin yanzu yake da shi duk da dai wannan bayani cewa yana da harcen da yake nunawa bai tabbata a cikin nassi ba amma kiffatan wannan kan ya tabbata yana da mara guda biyu wanda za a auna ai mun san yadda mizani yake to mizani ne wanda yana da mara guda biyu a tsora na kirki ta dama a tsora akasinsa ta hagu Allah ka sassauta mana kama warada fil hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisai da yawa waɗanda suka nuna wato ma'auni da za a aza a ranar alkiyama misali annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi kamar wadda aka kawo a nan ƙasa ya ambaci cewa kalimatani khafifatani alal lisani ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حديث عند إمام البخاري يرفع للتافن سدش النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسك المومي قدابي ما سسوكي أحكان هرشي وجن فداباس دوحلا ثقيلتان في الميزان سيتي أما سنا دنوي أكم ميزاني كاجا أشي ميزاني ما أونيني وندزا أونا نوين أبو kuma habibatani ilar rahman ababen so ne wajen mai rahama shine Allah sune subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim in kana zaune ka dinga yawan fadan su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ka halarto da zuciyarka to sai kaga a zaman da kai ka samu riba ba surutu kawai kai ta yi ba Allah ka datar da mu to wal waznu yawma idhin shi ma'auni a wannan rana ai yawma su'alil mazkur ranar da za a yi wannan tambayan da aka ambata wa huwa yawmal qiyamati ita ce ranar alqiyama alhaqqu mizani fa tabbatacce ne ai athabitu tabbataccen al'amari ne awil adlu ko kuma abu ne wanda yake mai adalci na gaskiya na'atun ne da alwaznu faman saqulat mawazinuhu to duk wanda mizanin sa yayi nauyi bil hasanati da kyawawan ayyuka fa ulaika humul muflihun to waɗannan sune waɗanda suka rabauta alfaizun wanda suka rabauta Allah ka samu cikin su waman khaffat mawazinuhu amma wanda mizanin sa ya shara-shara bi sayyiati da munanan ayyuka fa ulaika allazina khasiru anfusahum to waɗannan sune wanda suka yi hasaran kayunan su bi tasyiriha ila an-nar domin sun kora rayukansu zuwa ga wuta bima kanu bi ayatina yadhlimun saboda abinda suka kasance suna yi na zalunci game da ayoyin mu ayyaji haduna suna musawa id jahadul haqqi zulmun domin musa gaskiya zalunci ne mizani tabbatacce ne a ranar alkiyama za a kawo shi domin Allah ta'ala ya nuna wa mutane ya nuna mahalittarsa shi adali ne ya ambata wajaje da yawa cewa baya zalunci kuma daidai hancin dibino ba za a zalunce ka ba wani waje a ce maka daidai bawan zaren da yake tsakanin kwallon dibino ka za ku zare a tsakanin kwallon dibino ko to kwallon dibinon ma me kake bukata sa balle zaren da ke tsakanin sa to daidai da zaren da ke tsakanin sa ba za a ba za a ba za a binna ko kuma a ce maka daidai da bawan da yake bayan kwallon sai a kawo maka naqir sai a kawo maka fatil duka waɗannan Allah ya ce ba zai zalunce ka ba wala ya zulimu rabbuka ahadan ba wani kowane ne Allah ta'ala ba zai zalunce shi ba to shine Allah ya nuna adalcinsa sai a kawo ma'auni ma'aunin nan kuma za a auna abin da mutum ya yi ne an ambaci cewa shi mizani wasu malamai suka ce za a ajiye shi ne domin a auna al'amal ayyukan da bawa yayi aikin da bawa yayi yanzu wancan hadisi na mawa karanta hadisi ne wanda ya zo a cikin bukhari da muslim daga abu hurairata da annabi ya ce kalimatani khafifatani alal lisan faqilatani alal mizan habibatani ila rahman kaga ka ce faqilatani fil mizan masu nauyi akan mizani kuma aka ce kalimatani kalmomi guda biyu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim aiki ne ko ba aiki ba aiki ne sai aka ce kuma suna da nauyi akan mizani ashe wannan dalili ne da ke nuna cewa ayyukan za su zo su wani mai nauyi wani kuma shara-shara cikin wani hadithi shi ma wanda imam muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-baqaratu wa ali imran ya'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ghayayatani aw firqatani min tayrin sawwaf surar bakara da sura ali imrana a ranar alkiyama za su zo wato tamkar waɗansu giragizai kaga sai aka ambaci su a matsayin domin wasu malamai sun ce ayyuka baki ɗayansu a ranar alkiyama Allah zai mai da su a jisam sai a mai da su tamkar jiki ne kaman abu ne wanda yake da jiki ayyukan da bawaye sallar ka gata kaman jiki ne za a zo da ita wani lokaci sai a tsora ta a kai mutum yana gani wani ya ga sallarsa ‘yan fikir wani ya ganta kinkimemiya an zo da su masu nauyi sai a tsora su a kai to kaga wannan yana nuna ayyuka ana tsora su akan mizani su ne suke yin nauyin shi kansa nafsul amal ɗin ba wai littafi a'a nafsul amal ɗin ita sallar da kai sai a mai gashi ba ganin ta kake ba to amma sai gaskiya da ka faɗa rikon amana da da kyawawan ɗabi'u da aka yi domin Allah don neman yardar Allah to waɗannan ranar alkiyama sai a bai da su kamar jukkuna jiki sai a zo a ɗora su akan mizani wasu malamai suka ce a'a ai kitabul a'mal su littattafan da aka rubuta aikin sahaif kenan sahaiful a'mal littattafan da aka rubuta su ne za zo su fayil fayil da aka rekodin a zo a rubuta eh ai Allah ta'ala ya ce wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alu ashe abinda kuka aikata ana rubuta shi ana sajjala shi ana rubutawa to waɗannan littattafan su za a zo da su sai a ɗora a kayan akwai littattafan kirki akwai littattafa akasin haka misali hadithi ya zo wanda imamun turmudi ya roto hadithi ne wanda yake hasan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a zo da wani mutum a ranar alkiyama sai a zo da ayyuka da ya yi marasa kyawu a zo da tis'un wa tis'ina sijillat wato littattafa manya-manya guda 99 na ayyukansa ne wanda ya ba su da dadi sai a zo da su can kuma sai a zo da wata bitaka bitaka yar karamar takarda ita kuma akwai la ilaha illallah ma'ana akwai tauhidi a jikinta sai a zo da ita idan an zo da ita sai ubangiji ta ala ya ce wannan ayyukanka ne ce nawa ne sai a zo da wannan a ce shi ma shi nasa ne sai a zo za a ɗora a mizani sai tambayi ubangiji sai ya ce ya ubangiji mai wannan bai ɗakayar ƙaramar takarda za ta ma wancan kinkima kinkima littattafa har guda casa'in da tara sai a ɗora su ubangiji ta'ala sai umarni sai a ɗora su a kayan mizani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fatashatis sijillatu wa faqqulatil bitaqa sai Allah ta'ala ya sanya manya manyan littattafan nan sai su yi shara shara ita kuma wannan sai ta zanta yi nauyi kaga wancan sai ya zamanto abin nan ba shi da nauyi shara shara kamar su kamfo irin na yara din nan ko eh ka san sweet kamfo in ka kawo da yawa ka ajiye a nan nan kuma sai ka kawo wani wani abu nan sai rinjaye shi to kaga wannan hadisi da imamu turmudi ya kawo malamai sai suka ce kenan ashe littafin mutanen ne za a tsora littafin da aka da abin nan wancan kalmar da yake faɗa ta la ilaha illallah ita ce aka rubuta masa can kuma munanan ayyukan da aka yi su shi za a rubuta she sahaiful a'mal kitabul a'mal shi za a kawo a dora wasu malamai kuma suka ambata suka ce a'a shi mutumin kansa ma za a dora shi kai kanka za a dora ka kowa za a dauke shi a dora shi akan mizanin shi ma a ga yaya nauyinsa yake kamar yanzu in ka je ka asibiti wajen likita yana cewa ka hauko a ga yaya nauyinka yake to kamar haka ne sai a ɗora mutum shi ma a ga nauyinsa imani kuma shi ne ke sabbaba nauyi hadithi ya zo shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi bukhari da muslim sai kawo annabi sallallahu alaihi wasallama yana ambatawa cewa yu'ta yawmal qiyamati bir rajuli samini fala yazinu inda Allah janaha ba'uba a ranar alkiyama za a zo da wani mutum ƙato ne gashi da kiba a zo da shi a ranar alkiyama amma sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce fala yazinu inda Allahi janaha ba'uda amma a wajen Allah a mizani bai kai nauyin fiffiken sauro ba sauran ma yaya yake balle fiffiken sa gashi kuma kato ashe kenan za a tsora mutane a mizani shi saka imamu Ahmad ibn Hanbal ya rawaito wani hadisi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kawo shi a cikin manaqib ibn Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud babban malamin nan na Qur'ani gangaran da annabi ya ba shi hatimin Qur'ani wata rana sai annabi ya ce ya san annabi na san ashiwaki shi kuma ibn Mas'ud yana cikin cikurumin manzon Allah kullum yakan zauna a gida farkon hijira ma ya zauna a- a- a- yana riƙewa annabi sallallahu alaihi wasallam butarsa da sanda yana yawan annabi aiki aiki- ai- ai- aike to ana tafiya sai annabi ya ce ya- ya ciro masa ashwaki sai ya kama bishiya zai hau to ka san ba tufafi suke da shi mai ke- abu- dan warki ne ake sawa a jika sai suka ga kwabrinsa kwabrinsa dan siriri sai sahabbai suka yi dariya wasu daga ciki da sai kwabrin sai suka yi dariya ga siriritan kwabrinsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna mamakin kwabrinsa ne sai ya faɗi wani lafazi ya ce wallazi nafsi biyadihi lahuma fil mizani afqalu min uhud lahuma min- fil mizani afqalu min uhud annabi ya ce ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa waɗannan siraran kwabirin nasa in an ɗora su a mizani a kiyama sun fi dutsen uhudu nauyi kaga sai aka nuna kenan ashe mutum ɗin ma ana ɗora shi to sai malamai suka ce waɗannan baki ɗaya ne cikin hikimar ubangiji wani lokaci za a ɗora aikin ne za a mai da shi jismi a ɗora wani lokaci ubangiji ya sanya littattafan ne za a ɗora wani lokaci kuma a sanya mutum shi kadai an faɗa mana ce an an ce al'amarin alkiyama wasa ne haka kawai za a sa mutum a wuta a'a sai an auna shi ta ko ina haka kawai mutum zai shiga aljanna sai an auna shi ta bangarori da yawa ai sai an yi subjectin ɗinsa to, to, to investigation scrutiny duk abin da ko a nan duniya a ce a interview a ce written test a ce wane ne ko ba haka ake mai za a ɗauki aiki mai ɗan gwaɓi sai an sha azaba ta bangarori da yawa eh haka ne ko a ce sai ka kawo journal kaza conferences kaza sai community service a ce sai ka kawo evidence na waye registration da waye a jero muka abubuwa shirin masaki wai za ma promotion a nan duniya ma kenan balle kiyama to shine wasu malamai suka ce tattara waɗannan ababen ake yi duka bisa hikima ta ubangiji yadda ya ga ya dace don haka shine Allah ta'ala ya ce faman thaqulat mawazinuhu duk wanda mizanin sa ya nauyi ubangiji Allah ka samu a ciki fa ulaika humul muflihun to waɗannan su ne suka rabauta wa man khaffat mawazinuhu amma wanda mizanin sa ya shara shara fa ulaika alladhina khasiru anfusahum to waɗannan su ne waɗanda suka ha, ha, yi hasaran kawunan su eh mutum ai yayi asaran kansa Eh, wa- wai ina amfanin baɗi ba rai ina amfanin baɗi ba rai ina amfanin jin daɗin duniya a je kiyama kuma a shiga wuta ina amfanin a samu mulki a samu dukiya a nan duniya kuma a je kiyama mutum ba zai hango aljanna ba wuta za a sa shi me ya amfanar masa ina amfanin mutum ya gagari jama'a a nan duniya shi ba a taka shi sai dai ya taka ya yi duk abin da ya ga dama ba wanda ya isa ya fuskance shi kuma ba zai hana kansa mutuwa ba kuma a kiyama a ce da ya yi nauyi ba a sa shi a wuta wanda ya haka ai yayi asarar kansa yayi hasara wallahi shi ne hasara yayi hasarar kansa amma wanda ya kuntata ma kansa a duniya ya bi Allah ya yadda da kuncin duniya din nan saboda ya bi Allah kuma ya samu tagomashi da falala da rahamar ubangiji a kiyama ya shiga aljanna yayi rabo shi yasa kanan Allah ta'ala ce fa ulaiikal ladina khasiru anfusahum ba ba shi haka ba sai aka ce bi ma kanu bi ayatina yadhlimu saboda zaluncin da suke wa ayoyin Allah ma'ana sun musa ayoyin Allah sun ki su bi Allah sai suka zaba ma kansu sakamakon da ya dace da su kamar yadda Allah ya ce jaza'an wifaqa to nan gaba ce sai mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon aiki da shi wanda muke kuskure Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم آمين آمين آمين الله يجزيك.